أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin ashirin ne da da nawa da hudu ko da biyar ga watan shawwal na'am da uku ma ashirin da uku to na tafi da yawa ashirin da uku ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul a'raf bayan hutun sallah da muka tafi muna fatan abin da aka yi na ibada Allah ya karba na kuskure Allah ya mana afuwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya sa yan aljanna ne mu kuma abin da ya saura mana Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau halin da al'ummar musulmi suka shiga a cikin wannan ɗan lokaci Allah ubangiji ya yaye mana abin da ya saura mana kuma Allah ya ba mu faraji da buɗi ya taimake mu Allah kuma ya albarka cikin duk abin da za mu faɗa da wanda muka faɗa yau za mu tashi aya ne ta ɗari da tamanin da tara kan rubu'i huwallazi khalaqakum min nafsin wahida bayan can da muka tsaya aya ta ɗari da tamanin da takwas la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون inda Allah madaukin sarki yake gaya wa al'umma cewa manzon Allah ya gaya musu cewa gaya musu ya Muhammadu ban mallaka wa kaina ba cuta ko amfani ko amfani ko cuta ni karan kaina ban isa in cutar ba ko in amfanar kuma ban isa in jawo wa kaina amfani ko in kore wa kaina cuta ba annabi kenan gaba ki daya ba shi da mallakar wannan abun ballantana waninsa illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya so ya ga dama tabaraka wa ta'ala dan komai din yana gudana ne da mashiyar ubangiji da ikon Allah tabaraka wa ta'ala ila aqdiru li nafsi naf'an ni ba zan iya bawa kaina wani amfani ba ballantana na jawo shi gari ni din ishtilabu naf'in jawo amfani wala darran ko mai insan kare kaina daga daf'udur kare kaina daga cuta ba kamar misalin wani abu zai zalunce ni ko wani abu zai cute ni in bawa kaina kariya da kaina ban isa ba sai dai da abin da Allah ya so kai walau kuntu alamul ghaiba da ma na san gaibu in ji annabi Allah ya ce ga mutane lastaksartu min alkhair da na yawaita aikin alkhairi wa ma masani su inda na san gaibu to da ko wani mummunan abu bai taba shafata ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bai san gaibu ba kenan wannan aya ce da take nuna cewa annabi bai san gaibu ba kuma haka qur'ani ya faɗa qul la amliku li nafsi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun gaya musu da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya ba wanda ya san abin da ke cikin gaibu ilimin gaibu wallahi ba wanda ya sani duk wanda ya ce ya san gaibu ya yi ƙarya kuma duk wanda ya ce manzan Allah ya san gaibu to ya danganta wa annabi abin da Allah bai danganta masa ba kuma ya faɗa manzan Allah abin da Allah bai gaya masa ba tunda yanzu ka gani abin mamaki ayar cewa ta yi kul gaya musu wannan magana annabi ne da kansa cewa bai san gaibu ba yan bid'a suna yaban annabi sallallahu alaihi sallama da cewa ai shi masanin gaibu ne ai kuma idan ka ce annabi bai san gaibu ba sai a ce ai ka zagi annabi ko in ka ce annabi bai san gaibu ba sai a ce ai ka rage wa manzon Allah wai daraja to gashi qur'ani yayi bayani cewa bai san gaibu ba dan ko da ya san gaibu din da kuma qur'ani ya faɗa kuma ma ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba sanin gaibu wato wato sai Allah kamar yadda Bahaushe ma ce sanin gaibu sai Allah haka yazo a sunna a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa haka kuma ya zo a cikin ayoyi na alkur'ani masu tarin yawa da ya tabbatar da wannan kamar yadda muka yi bayani a karatun baya a wani abun mamaki wani abun dariya wata irin mukabala wata ran da aka yi da Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wato wani mutum ne ya zo ya same shi ya ce zai yi mukabala da shi Sheikh Albani shi wannan mutumin yana da awar ya san gaibu ya ce zai naƙashe Albani akan cewa shi ya san gaibu kai ka san gaibu ya ce ya san gaibu kai kuma da kace ban san gaibu ba za mu buga da kai sai mala albani shek albani allah masa rahama sai yake cewa to za mu fara ka shirya mu fara ya ce eh sai ya ce da shi to ni ina da sharuɗa a muƙabalata shi albani kenan sai ya ce ina da sharuɗa a muƙabalan nan da za mu yi da kai don kaga kar mu zo mu zo mu yi muƙabala ba tare da an shimfiɗa sharuɗa da ƙa'idoji ba shi wannan mutumin sai ya ce me sharuɗan naka faɗe su sai albani ya ce ya an gama mukabala ya ce ya an gama mukabala ba ku gane ba ko ya ce tashi ka tafi tashi ka tafi an gama mukabala an kammala ta iyi wannan ita ce wannan ita ce mukabala da ake cewa asra mukabala fil alam a duk duniya ba wata mukabala da aka taɓa yin ta aka gama ta nan da nan minti ɗaya yayi yawa irin wannan mukabalar yayyayi yace yau ai ba ta mukabala kai da kace ka san gaibu ni kuma a matsayina na bawa fa nace ina da sharadi kuma ka ce min wa mahiya me sharada to Allah ya kara mana ilimi to kaga wannan yana nuna malam ya kamata ka zama mai fasaha ka zama mai basira akwai abin da baka da bukatar wahala wallahi sai ka nemo ayoyi wani ya ta jawo aya wani hadisi wani abu nan sauransu ka bata lokaci take kawai ya bugar da shi ya wuce arama mu je
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نعم الله مدaukin sarki yana bada labari ne dangane da wato kisar annabi Adam alaihi salam da nana Hawwa annabi Adam da nana Hawwa da ciki da aka samu da haihuwa da aka yi kun san Allah yana faɗa cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا ku mutane lalle mun halicce ku ne daga namiji da mace namijin nan shine annaba adam unsa din nan mace kenan ita ce na na hawa ko muka sanya ku ku zamanto wato kabila kabila jama'a jama'a dan ku san juna amma wanda ya fi kowa matsayi da daraja a cikin ku shine wanda yafi kowa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun cikin suratul rum daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala da suke nuna samuwar shi Allah din sai ya halitta muku wa kanku da kanku a tsakaninku azwajan mata da za ku aura halittan mata rahama ce halittan mata kuma alama ne na samuwar ubangiji samuwar mace a duniya alama ne na samuwar Allah shi sa ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum daga jikinku anan ana nufin daga Adam Allah ya halicci annaba Adam sannan kuma a jikinsa ya ciro ainihin wato matarsa Hawwa a jikin haƙarƙarinsa aka karci ɗan nama aka halicci na na Hawwa don a nuna maka alaƙar ya mace da namiji kullum ita mace tana ɗamfare ne da namiji shi sa ba za ta iya rayuwa ba sai ta yi aure sai dai taurin kai dai irin na mata ana ɗamfare da kai kuma ana maka rashin mutunci daman ɗabi'a su ne ka duba Allah tabaraka ta'ala da ya zo halittin sai da ya halicci dan da namiji sai halicce su kaga wannan yana nuna ma namiji ai sama yake da mace to amma duk da haka Allah ubangiji bayan ba wai ya nuna sama yake da mace zai shiga zai riga ta aljanna ba a'a wato kamar yadda qur'ani ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa duk da qawwama din sai kuma qur'ani ya nuna cewa wanda yayi aiki na kwarai a cikin maza ko mata wanda ya fi yin aiki na kwarai shine zai riga shiga aljanna kuma Allah ba zai tauye ladan kowa ba dan mace ita mace ce ba wai idan ta yi wani aiki za a tauye ladanta ba ne la za a cika mata ladanta ko namiji ko mace ba wanda za a tauye ba so sai aka halitta muku matanku daga gare ku min anfusikum azwajan ya fi daɗi ai me kun a ce jaka za ka je ka aura yanda a ce kana ɗan namiji za ka je kai ta zauracin kai ta neman jaka jajakuna sun yi tsada ko kaga bai yi ba amma Allah ga dama zai in ya ga dama zai iya sa namiji mutum ya rinka auren jakuna ko bai zai iya ba da ya hukunta haka ne ko a ce raƙuma babban aiki kenan amale amale sarkin kaya da an ga dama sai a ce kure zaka aura ko a hada ka da zakanya mai shegen cizo amma duka Allah bai yi ba sai ya hada mu mu ya junan mu ko ka auri dan uwanka mutum wanda ka san halinsa ka san tsiyarsa ka san alherinsa wanda za ka iya sarrafa shi kai ba ma wannan ba wallahi ko akuya aka ce ka aura ai ka gamu da matsala akuya ne aka ce ka auri akuya wata ran zaka zo ka neme ta ne ka rasa ko ta je ta daura auren da wani ko ba ka bane ba ai dabbancin kenan to sai Allah ya zaba mana matanmu da zamu aura daga gare mu masu hankali irin namu da tunani irin namu jinsin mutane ba ce mu aure aljanu ba ba ce mu aure dabbobi ba ban sani ba ko ana fahimta na li taskunu ilaiha an ce ka aure mace ne dan ka samu sukuni zuwa gare ta kwanciyar hankali kana da shi babu sai kare hula kurin kai kan daman duk wanda ya ganka ya san baka da aure zubin kama na mara aure ne Allah ya jarabe ni kuma duk su ne a kewaye da ni empty ai duk mai aure za ga wato fasalinsa daban ne ni'imar da Allah ya zuba masa daban ce ai na'am a cikin masu auren ma mai biyu ya fi daya ko kuwa mai biyun ma mai uku ya fi shi mai hudu kuma daman sarki kenan to Allah ya halitta mana dan mu samu sukuni yan uwana ya kamata mu fahimci ayan nan tsakani da Allah wanda yake neman kwanciyar hankali ya zai aure amma fa ya aure ta kirki dan gaskiya mata yanzu akwai wanda in ka aure ta ba sukuni ake samu ba bala'i ake samu ai kwarai da gaske to amma kana son kamar yadda Qur'ani ya faɗa to zabi matan da Annabi ya zaba mana mu aura litaskunu ilaiha ranka ya ɓaci aka hada maka zafi a waje ka tafi gida kana zuwa akwai abin da zai faranta ma rai akwai abin da baya faɗo a speaker bayanin baya yiwa ta je yan kabbara ba kowa ara maka ya hakuri don Allah wallahi gaba ɗaya bayanin da na yi ni ban ma tsammanin yana nan ba gaba ɗaya kai ashe kai kana da magabaci kana da salafu salihu kenan to Allah kubutar da ku da mu din ma gaba daya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ubangiji ya sanya soyayya ya sanya rahama jin kai a tsakaninku duk wannan cikin ayar suratul rum din ne ma'ana Allah ya sanya a aure akwai so soyayya soyayya ba ba irin ta bakin titi na wannan toyayya ba dan sunanta wannan toyayya ta ƙarya da ka je hira baka bata ɗari biyu da ka saba kana bata ba sai ta yiwo ma mai ta zazzage ka ka bata hakuri ka ce wallahi baka da kuɗi ne ba irin wannan ba soyayya soyayya ta mutuwa tare kauna ta hakika ana son ka ba wai dan kana da kuɗi ba wallahi ana kaunar ka ba wai dan kai mai mulki ne ko mai sarauta ba ana son ka ba wai dan abin hannunka ba ba wai dan lafiyarka ba kai din Allah ya sa ake so wacce in ka bata tana so in ma baka bata ba ma dai tana son ka kauna ta hakika ba ma ta yanzu ba iya bayarwar ka iya soyayyar ka wai wani ne yanzu yana kira da matar sai ce yanzu ya maganar abin nan kaunar da nake take tsakanina da ke yanzu ya fasancin matsayinta to lokacin gaskiya karkaf suke a gida ba komai ta ce kayya gashi gashi nan ta ce wallahi ni dai duk ranar da ka bani in kai min hidima kai kaza na fi jin na fi ka idan kuma baka bayar ba kawai dai muna dai zaman haƙuri kuma gaskiya ta faɗa gaskiya ta faɗa matan yanzu matan zamani masha Allahu tabarakallah wallahi iya bayarwanka iya matsayinka ai kwarai da gaske idan yalwa ta samu da ɗan rufin asiri to an samu kwanciyar hankali za ka samu soyayya da ƙauna miyar kama daban ne ladabi wankanta daban ne ka ga abin da ba a ce ta yi ba ma sai ta yi don neman abin nan amma wallahi da zara wata ya yi nisa ya yi ƙar ko gari ya yi ƙone al'amura sun makale to za ka ga rashin kirki daga gidanka za ka fara ba da doka ba za a bi ka ba saboda daman auren an yi shi ne ba don Allah ba wannan hular da kake karyawa shaddan nan da kake mata guga don ita aka aure ka yar motar nan mai dan haske ko babur din da kake ara kake wanke shi wankin 250 300 kake zuwa wajen ta dan shi ta aure ka wallahi dan abin da kake dan bata dan shi ta aure ka ai an gaya mata a ai muna miki murna wallahi in dai Allah ya sa kika aurewa ne aikin warware me yasa ake mata murna saboda abin da zai dan bayar da ba ka da shi wallahi tallahi ba za ta aure ka ba to malam me amfani irin wannan auren kuma duk wanda yake ganin gadara yana da shi ne ya auri wata to wata ran wallahi abun zai kubuce akwai da yawa waɗanda sun mallaka din kuma abun ya ƙare in aiki kake gadara shi kana albashi sun gama yi wa aiki ya illa tun da suka ce ana ritaya ba wanda zai tabbata akan aikinsa wallahi wata ran sai an miƙo mai takarda ko ya yadda ko voluntary ritaya ko kuma dai ritayar dole kai ritaya daga nan kuma sai kuma a kama kame kame ya za a yi shuka za ka rinka yi noma za ka yi kiwo za ka yi wani wuri za ka je ka yi aiki ya za ka yi kame kame dai ka ga mutum ana ta masa jaji saboda ya ritaya rayuwar duniya kenan ta wannan ritayar aiki kenan akwai ritayar rayuwar ma wallahi daga nan kuma sai kabari to idan an aure ka ne dan abin da ke hannunka to in kai ritaya sai a rabu la wasu aure dan Allah ba sa yin wannan to ina faɗin wannan ne saboda iyayena mata su ji su kuma maza ɗin su ma su ji kullum ku yi ƙoƙari ku auri matan da suna son ku dan Allah sun aure ku dan Allah ba wai dan abin da kuke da shi ba wanda ya aure ka dan Allah kana da shi ko baka da shi zai yi haƙuri ya zauna da kai da daɗi ko babu daɗi amma wannan aure da ake na wannan zamani abin da ya ba a cewa komai Allah ya rufe asiri kawai uwarta ita za ta fara tambayanta wai ya yake ne eh ya yake ya yake a wallahi mutum ne matsakaici ke ba wannan ake nufi ba me ya mallaka yau ban Allah ya jarrabe ka baka da kuɗi ba kana cikin matsala a ƙasar nan kaji wani ya ce wallahi kuwa a gidan kuma wallahi ba za a yi harka da kai ba kai barin gaya maka baban ka ma ba zai rinka shawara da kai ba sai ka ci sa wallahi idan akwai masu maiko da suka fika maiko wallahi ko da kannan ka ne su za ka ji ana shawara da su ga kanwarka za a bada ita sai a kira mitin wallahi tallahi sai gaba kai a tattauna a yanke hukunci a ce a bayar ko kara bayar kannanka su za su ce tunda ba suna da hali su ce kawai sun bayar ko uban ma ya ce ai duk abin da ku yanke hukunci yayi kai kuma kana ganin kai babban yaya ne ko na wallahi ko kiran ka ba ra'ayi ba ba a damu ba talauci kenan ai talauci mutum ne baki mai gizo da toro da tozo da annakiya hi Allah tsare mu mutum baki mai gizo tarin gashi ba wanki ga toro ga tozo na san dai tozo amma ban san toro ba kam ga shegiyar annakiya ai talaka kana magana za ci dalar kai shiru laifin kaɗai talauci talaka ya zo wuri assalamu alaikum shiru assalamu alaikum ba wanda zai amsa assalamu alaikum wanda ya ce da malam ya isa haka laifin kaɗai saboda talaka ne kai baka da kuɗi wallahi da kana da kuɗi ba kai sallaman ba akwai wanda ya zo wuri ma bai yi sallaman ba kai aka ma wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatu saboda akwai kwabbai Allah raba mu da wannan kazantacciyar rayuwa kuwa to Allah ya mana afuwa to almuhim abin da nake so in kai ku gare shi Allah ya halitta annabi Adam da Hawwa shi jinsin namiji shi namiji ne ita kuma me mace ce to yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allahu Allah kenan shine ya halice ku daga rai guda ɗaya shine Adam wannan nafsin wahida din ana nufin me Adam wa ja'ala minha zawjaha kalmar ja'ala anan tana nufin khalaqa sannan Allah ya halitta ma wannan rai din daga jikinta ya halitta mata matatta zawjaha ana nufin Hawwa'u جعل منها الضمير هنا يرجع إلى النفس الواحدة النفس الواحدة التي مر ذكرها هي آدم الله أهلت آدم daga jikin Adam ɗin kuma ya halicci matarsa ita ce Hawwa Hawwa bilha ina fata ana fahimta yawwa liyaskuna ilaiha ka gani dan ya samu me sukuni a can yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha baban mu annabi adam an halitta masa matarsa hawwa'u daga jikinsa liyaskuna ilaiha dai ya samu sukuni da kwanciyar hankali kakan ji bawo shi na ta ka aiwa ne ya samu sukuni ma'ana akwai nutsuwa Allah ya rufe asiri to ana yin aure ne jama'a dan a samu sukuni duk yarinyar da kaga mai rawar kai ne kaga gau kaga gau idan ka aure ta wallahi za ta tayar maka da hankali kura za ta rinka tayar ma a gida ba sukuni ba ka nutsu ba gaggawa suna nan da yawa a wallahi ni dai al'amarin da yanzu na rasa yadda zan yi an daɗe ana ta wannan abin shekara shekaru wallahi ni ba na son kowa an ba ita ba kai dai kai dai ka bi a hankali dai ha ha ka bi sannu yawaita addu'a in ta kubuce ba ta samu ba ka gode wa Allah alhamdulillah da Allah ya kubutar min da ita da ya san watakila daman ba alheri ba ne ai kwarai da gaske wallahi malam da yawa akwai wanda sun yi aure fa suna da na sani wallahi wasu sun yi aure suna da na sani ina gaya muku wannan sukunin da ake nema ba a samu ba akwai matar da ta kashe mijinta ina akwai matar da ta ɗauki reza ta yanke a zakarin mijinta wallahi duk a garin nan akai ba wani wuri ba akwai matar da nan na gaya muku karatunmu da ya wuce cikin satukan da suka wuce akwai matar da ta ɗebi ba haya akramakumullah bayan gida azzakumullah shi ta ɗauka ta je ta zuba mai gidanta a miyar kuɓewa mai yauki mala ina sukuni a nan kwanan nan wani dan uwa ya ce ya je umra wani abokin shi na bashi labari ya ce wani bawan Allah mai hali ya biya wa matarsa umra ya biya wa matarsa umra ta je umran nan tana kewayen dawafi tana addu'a ya Allah ka kashe alhaji wani eh kuma mai gidanta alhaji wani Allah ka ɗauki ransa ya Allah mai gidana Allah ka sa ya mutu saboda yana da kuɗi idan baka da kuɗi matsala in kana da kuɗi ma matsala ba abin da babu wallahi mutumin nan ita matar tana faɗin abin wato saboda tsabar buƙatar addu'ar har bakinta yana tana faɗa a fili dogata kaka ba gani za ta yi karɓa ma za ta yi ai shine shi bawan Allah da yake bayan yake cewa "Mm, Allahu akbar duniya kenan yanzu wannan mutumin fa ni na san mai gidanta ya har hada ya biya mata kudin umra shi yana can yana murna matarsa tana umra gashi na addu'a Allah ya kashe shi dan wayan ya ce wallahi da kunnensa ya ji tana yi kuma da ta dawo din bata dade ba ko mai gidan ya mutu eh ta yi umra ta yi addu'a Allah ya karba ya dace da ajali burinta me ya mutu ta ci gado ta ci kudi kuma wani mijin ya zo ya aure ta ya cinye kudin ai kwarai ko da gaske amma macen me hawa ita dinwa kin yaushe wani zai aure ta ya cefa ne kudin wallahi ya sarrafa su duk wayan mace akwai wanda ya fita wayo wallahi ba dai tana gida ba ai tun da kike daura zani ai zancen ki ya kare haba malam ku bi Allah kawai ku huta ku yi gaskiya so ina so na gaya muku akwai waɗanda ba su da sukunin gaskiya an kauce wa hanya auren ana yin sa wani ba dan Allah ba akwai auren sha'awa mai auren sha'awa ina zai samu sukuni duk yanda ka ga mace da kwalliya da adanta da kake ganin ta ba titi bane ba wannan duk abin da ka gani kake sha'awa ka aure ta wallahi wata ran sai yayi kar insha Allah ai budurwa ce ai ma sha Allah komai na ta tatas tatas fes fes fes ko tana kyalli kai ta gida shekara biyu uku ka sha mamaki in ta ɗebi masara wallahi ko sai ta fara fita daga hayyacinta budurwa ka aure ta ka bata yan shekaru tana fara haihuwa jego ya zo shikenan sai ka ga wata kuma a titi kana shawa ita ba wannan labarin ta ya kare ai riga ce ustaz riga mai ado an yi yayinta an yi mata aiki an mata kwalliya ta sha su taji ko ba ka bane an sa an karya an rafa an yafa an yi wane ne an zauna an nade an yi mai wanke ta daya wanke ta biyu wanke ta uku wanke ta hudu wanke ta kaza wata rana wallahi tallahi idan an saka ta ko kallon ka wani bai zai ba to haka al'amarin yake ba fa cewa ne ma ta riguna ba ne ba haka na faɗa ba a fahimce ne da kyau amma don ka fahimci rayuwa duniya ba komai bace ga waɗanda suke buga kai don sun auri mata ko sun auri mata masu kyau ko sun auri mata masu kiba ko sun auri mata masu kyalkyali ko mai kwadisa ko mai kaza wannan duk abin da ka gani wallahi kar yake kar yake haba tun yaushe ma je ka tarar da ita da jarirai suna figarta wallahi tallahi kwarai kuwa amin mu maza Allah ya taimake mu ai kwarai da gaske ana dadewa ana gogawa da mu alhamdulillah haka Allah ya ga dama ka san me sirrin mu muke nemowa wahala kuma in an zo babu wahala mu kuma sai a fati a juya ke din zauna gida ke ciki sha'a miki komai da safa a baki da rana a baki da daddare a baki in baki da lafiya a zo a rarrashe ki a baki magani a kai ki asibiti a yi miki komai kudin kitso sai an baki kudin silifa sai an baki kudin dan kwali sai an baki kudin takalmi sai an baki kudin gasar sai an baki kudin man shafa sai an baki kudin turare sai an baki kudin wane ne sai an baki komai sai an baki zaki tafiya a baki kudi in zaki dawo ma a baki kudi in kina son nama a baki wata ta buga matar mai gidanta zai yana dawa ta ce ka tsaya da Allah ka sayo biredi ya ce to biredi kuma yau ce biredi za ka sayo bai da kudi sai da ya tsaya buge buge sayo biredin wata kuma cewa ta yi kaza kaza kaza yau kaza za a zo da shi duk haka Allah ya ba su wannan dole a yi musu daidai gwargwado inda hali ko amma kai ko zaka dade kana gogawa ka ga mutum yana da shekara arba'in hamsin yan mata budare jam'in budurwa suna ribibi a kansa zalika fadlullah yuti man yasha wallahu falalati Allah ke barwa to haka Allah ya ga dama ko ba ka bane yawwa liyaskuna ilaiha liyaskuna ilai Allah ka ba mu matan da za mu samu sukuni da su Allah ka raba mu da matan da za mu samu tashi hankali me sababin da Allah ya halitta wa annabi Adam Hawwa shine dan me sukuni sukuni kenan asalin aure manufar aure shine a samu me sukuni falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan yayin da annabi Adam ya sadu da ita kalmar taghashaha yana nufin wato waqa'aha wa jama'aha saduwa da ita yayin da ya sadu da ita a nan Allah ya halatta namiji ya kwanta da mace ya sadu da ita kuma ya samu lada annabi ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaqa ɗayanku ya sadu da mace ji daɗi kuma akwai lada wannan kaga aya ce ta nuna samuwar jima'in kenan kuma haka Allah ya ga dama sai bai sa maka sha'awar jaka ba ga akuya baka sha'awarta ga tinkiya baka sha'awarta amma sai aka sa maka sha'awar dan uwanka mutum ita ma macen sai aka sa mata sha'awar dan uwanta mutum namiji kwanciyar hankalinta ta auri namiji shi ma kwanciyar hankalinsa ya auri mace ka duba fa annabi adam ne ita hawa'un daga jikinsa aka fitar da ita aka halicce ta kuma Allah ya yi wani sinadarin sha'awa a tsakanin namiji da mace yasa namiji yake sha'awar mace mace ma take sha'awar namiji Allah ya haɗa aure a tsakaninsu auren farko a duniya da aka fara yi kenan ta gashaha jama'aha hamalat hamlan khafifan sai kuma ta ɗauki wato ciki me yasa aka ce khafifan hamalat hamlan khafifan ta ɗauki ciki mai sauki malamai suka ce abin da ake nufi da hamlan khafifan ta ɗauki ciki ciki mai sauki kowace mace idan za ta fara ɗaukan ciki tana fara ɗauka ne da digon maniyi shine khafif din maniyi ne ai shine zai shiga cikin mahaifarta in Allah ya kaddara za a samu cikin sai ya zauna a cikin mahaifa yana maniyi zai zauna kwana arba'in kama ja fil hadithi sahih kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi ina so ku fahimci ma'anar khafifan din hamlan khafifan ciki meme mai sauki kenan maniyi ne nasa ya haɗu da nata suka zauna a cikin cikin kaga bai da nauyi ba san ma ta same shi ba a ranar sai ya kwana arba'in yana digon mani sannan daga nan sai daga digon mani in ya kwana arba'in automatically sai ya juya ya zama jini kawai mani ne daga fari ya zama ja wani abu sai rabbul izzati farin abu take ba wani sinadari aka samu ba kawai ya zama ja yana mani ya zama ja ya zama jini haka zai yi ta zama a matsayin kwana arba'in yana zama kwana arba'in nan nan take sai ya juya zama tsoka mudga tsoka irin ta naman miya inda ake sawa a baka a tauna a ci sai sake kwana arba'in ya yi kwana ɗari da ashirin kenan arba'in arba'in arba'in ɗari da ashirin to daga nan kuma sai Allah turo mala'ika ya ce je ka busa mai rai ثم يرسل إليه الملك سيأتوا مس ملائكة فينفخ فيه الروح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك مثل ذلك كما يديزو ثم يرسل إليه الملك في فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد هرزها كرشن حديث to wannan shine ma'anar hamlan khafifan ciki mai sauki to nana hawa ta fara malam wato ina so mu lura da kudurar ubangiji da izza ta sa a cikin wannan babi dan adam duk da ka ganshi a duniya ta wannan hamlan khafifan din aka same shi sai da aka same shi bi yana ruwa digon ruwa ruwan manni kuma abin mamaki duk lokacin da galiban in namiji ya sadu da mace wannan mani yana yana yana ana samun saduwa amma ranar da Allah ya kaddara samun samuwar cikin sai kofar mahaifar sai ta bude maniyin nasa sai sai ya shiga cikin mahaifar sai a hada da tasa da nashi da tata da nashi maniyinta da nasa shikenan Allah kuma ya ga dama sai ya yi mace in ya ga dama ya yi namiji in ya ga dama ya yi biyu in ya ga dama ya yi uku akwai wanda na gani ma a jazira suna nuna biyar mata haifa biyar aka yi tiyata aka cire su gaba ki ɗaya aka jera mata kayanta biyar na cika Allah ji kan awakinmu masu haƙuri ai kwarai da gaske biyar kaga wannan ka daga nan ko ta yi fatiya ma ya sa albarka to ina so ku gane kudurar ubangijin hikimar Allah din idan Allah bai kaddara za a samu cikin ba fa karfin saduwa ba shi yake sa a samu ciki ba wata mata ta fitini mai gidanta wai ba wai ba samu ciki ba shekara shekaru ba ciki aikin banza kai wallahi kaza kaza kaza har abin ya gama cin mutunci kamar tana ganin ko bai da himma ne to ba abin ba himma bane bawan Allah ya ta wahala ya ta fama ka Allah sauke jahilci malam jahilci bai da daɗi wata kuma tana kin ta samu haihuwar ƙaurace wa mijin take guje wa mijin take sai ta ƙaurace masa wata da watanni sai ta ga ya galabaita ya ligirta sai a bashi dama ranar da aka bashi daman kuma sai Allah ya ce mahaifa buɗe cikin ne ba a so ƙoƙarin namiji himma yawan jima'i saduwa da mace ba shi ke bada ciki ba malam kuma fitinar mace da jarabar mace ba shi ke jawo mata samu cikin ba haka Allah ya ga dama yake bayar da shi lokacin da iso kuma ba wanda ya isa ya ce ga ranar da za a samu cikin kowa bai sani ba a ranar da aka samu ciki miji mace ba ta ganewa shi ma namiji baya ganewa sai dai an yi gwaji Allahu akbar hamalat hamlan khafifan falamma asqalat yayin da ta yi nauyi shine asqalat me asqalat dan cikin ya girma kenan kabura alwaladu fi batniha wa sara zatu ham wato siqal bi hamliha ya zamanto yana da nauyi saboda cikin haihuwa ta kusa ta yi nauyi wannan yana nuna ashe mace tana yin nauyi idan ta dauki ciki daga wata ɗaya wata biyu yana ƙara nauyi wata uku yana ƙara nauyi hudu nauyi biyar nauyi har ya fara bayyana yana yana daɗa ɗaga riga yana daɗa ɗaga zani yana daɗa ɗaga wando yana girma har sai ya bayyana ko mun ɓoyewa da ti sai ya bayyana ka gan shi bam a cikin cikin dan adam ɗin ne dai wannan mai rigiman nan dai wannan mai kashe mutanen nan dai wannan mai wane ne ɗin nan dai wannan mai yankan wane ɗin nan dai shi ɗin nan dai shine a cikin cikin nan asqalat uwa ta yi nauyi to na na hawa'u ta yi nauyi da'awa Allah rabbahuma to da ita da Adamu mijinta da'awa Allah nan sai ya kawo lamirin tasniya su su biyu kenan shi yasa ce da'awa alifu tasniya din nan ma'ana da Adam da Hawa'u dan da ita kadai ne sai a ce da'ati Allah rabbaha amma tunda su biyu ne da'awa Allah sai kuma ya ce rabbahuma rabbahuma ai rabbu adam wa hawa sai suka kira su din su biyu sai suka haɗu suka yi addu'a wannan yana nuna ashe idan mutum matarsa tana da ciki yana da kyau su rinka haɗuwa su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yin addu'a da roƙon Allah akan wannan ɗaɗin da za a haifa ko ɗiya da za a haifa ko abin da za a haifa ba wai a bar mace ita ce za ta yi ta addu'a ba ke kina addu'a ko akan wannan ɗan cikin naki to kai fa alaji ka san maza tsakani da Allah ku tambayi mata wannan karatun maza maza ba su fiye yin addu'a ba galiban akan cikin da matarsu ta samu gaskiya majority hankalinsu ma baya kai wani yana yin addu'a gaskiya sai bayan an yi haihuwa wani kuma bai ma iya addu'ar ba sai dai kai masallacin unguwarsu da Allah ya karama kalla nan mun haihuwa taimaka min da addu'a kai ba za ka tashi kai kiyamul laili a yi ma addu'a ba kai addu'ar ba ba laifi bane dan ka ce a yi ma addu'a din amma kai ba ka yi ya kamata ka yi to a nan gurin da Allah mu fahimta da'awa Allah su biyu din suka yi addu'a ku tashi ko biyu ku yi sallah da daddare Allah sa albarka a cikin cikin nan ku rinka yin azumin nafila kuna addu'a Allah sa albarka a cikin abin da aka samu to ga abin da suka faɗa kuma sai suka yi bakanci la in ataitana salihan ya ubangijin mu idan ka ba mu salihi basharan sawiyan mislana da salihi lafiyayye mai kyakkyawar halitta kamar mu lanakunanna min ash-shakirin lalle wallahi za mu zamanto cikin masu yi maka wato godiya da ainihin wato yi maka ibada akan wannan ni'ima wannan yana nuna mana halaccin yin bakance din duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa yustakhraj min al-bakhil wa inna ma yustakhraj min al-bakhil bakance ana fitar da shi ne daga maruwaci shine wanda zai ce bai zai wa Allah bauta ba sai in Allah ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza wannan gurin na na Hawwa'u da Annabi Adam alaihi salatu wassalam sun ce idan Allah ya yi masu arziki ya ba su ɗa na ƙwarai lafiyayyen ɗa za su zamanto cikin masu yi Allah godiya kuma lalle ɗin dama suna yi wa Allah godiya ɗin amma za su ƙara godiya bisa godiyar da da suka saba suna yi su kaga nan sun yi addu'a sun roƙi Allah ya ba su ɗa mai sali gashi nan addu'ar da ake wa 'ya'ya rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما duk wanda yake son addu'ar da ake yi wa ‘ya'ya ko baka haifu ba wannan ita ce addu'ar da ake dan a samu ɗaya da zuri'a ta ƙwarai rabbana ya ubangiji mu hablana min azwajina ka ba mu daga matekunmu wa zurriyatina ka ba mu daga zuri'armu qurrata ayunin abin da zai faranta mana rai abin alkhairi dan alkhairi dan arziki dan masha Allahu tabarakallah waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu jagorori ne a cikin masu takawa ma mana ka sanya zuri'ar mu zama a cikin masu tsoron Allah ma mu ne a gaba wannan ita ce addu'a da ake so duka mutum ya rinka yi in yana neman Allah ya bashi zuri'a ta kwarai sai a haddace a kiyaye a koya wa mata su rinka yi idan sun samu ciki ko kafin su samu ainihin ciki din to shine Allah ya ce falamma atahuma salihan جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون to wannan ayar akwai bayani mai tsawo a kanta gaskiya da kuma sabanin malamai da yawa a kanta to shine za mu dakata a kanta don mun shiga ma ba za mu je ko ina ba saboda yanayi na lokaci kuma yau muka dawo insha Allah za mu zo mu fassara me ake nufi da ja'ala lahu lahu shuraka a fi ma atahuma saboda akwai waɗanda suka kuskure wajen fassara ayar har suke danganta shirka wa annabi adam alaihi salatu wassalamu wadda wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ya mana mai kyau zamu kawo maganganun malamai malaman tafsiri abin da suka faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah
nema dole ne a yi kasar masu cewa azima ne halil kasar kasar sala ruksa am azima rahusa ne ko azima ne sheikh nasiruddin albani ya tafi akan yin kasar dole ne wasu malaman sun ce a'a sunna ne ra'ayin malamai da ya fi yawa shine cewa ba dole din bace ba so wanda ya yi tafiya ko da sama da kwana hudu ne zance mafi inganci ya halatta ya yi mai ya yi kasarunsa ya halatta ya kasaru to ɗalibi fa da yake university a wata jiha ko a wata ƙasa ko kwaleji a wata abin nan ko wata makaranta ko ɗalibin makaranta allo ko ɗalibin ilimi da ya tafi wani gari neman karatu shi fa shi wannan ba zai kasaru ba zance mafi inganci cikin maganganun malamai duk da cewar akwai kaɗan daga cikin malamai da suka ba da fatawar shi ma ɗalibi zai yi kasaru ne amma da yawan malamai sun saba wa wannan ra'ayin ba zai yi kasar ba dan mai dan dalibi kamar dan gari ne ai yana zaune a garin a nan yake cin abincin su ya sha ya sallar ya komai da komai mu'amalolinsa a garin yake komai da komai in an tsaya ma an yi lissafin zube ban kwarya ma in ba sa'a ba sai ma a mai da kasarun tasa garin nasu ma saboda ya fi daɗewa a garin da yake karatun kuma malaman fiƙi sun faɗa cewa ta ƙasar ana dubawa ne ina ne ka fi daɗewa ina ne ka fi zama inda ka fi zama ne sai dai in ya gama wannan shekarun a can ne ya dawo dan gari so jama'a ɗalibi bai zai ƙasar ba zance mafi inganci tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah yake cewa da Allah ya mala yana da kyau malamai su ja hankalin ma'aikata lafiya da masu asibitoci musamman private hospitals su daina tsawwala wa al'umma wajen yankawa marasa lafiya kuɗi idan sun je neman magani ko neman lafiya ko neman sauƙi dangane da cutar da take damunsu sannan ya ce kuma da Allah taimaka wa mahaifinsa yana kwance yana cikin wani yanayi ba shi da lafiya Allah ya yi masa halin da yake ciki Allah ya ba shi lafiya kuma da ƙarshe ya ce Allah yana fatan Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana mai alfani Allah ya ƙara mana gaba ɗaya na'am wani abin da dan uwa ya faɗa haka ne al'adan yanzu garin nan asibitoci a garin nan da yawa yawan su ban ce duka ba da yawa yawa wallahi suna tsawwala wa mutane kuma ni na sani saboda gwamnati ma kwata-kwata ma bata ma fara waiwayan private hospitals ba ma ba ma ji kamar yadda yanda aka aka sa sanction ga ga pri- private schools ya kamata private hospitals ita ma gwamnati su sa ido a kansu saboda wallahi ana tsawwalawa al'umma ku yi haƙuri fa don dukan mu casualties ne yaki dukan mu gajiyayyu ne dukan masu ciwo ne ba wanda bai fi karfin a kai shi asibitin a kwantar da shi amma halin da wasu asibitin suke tsawwala mutane abin baki za ga asibiti ko wuta babu ta kirki wuta ta kirki wallahi babu inji ne irin tuka tukan nan rabi yana atishawa wutan nan kamar yadda ka san manja amma a tsawwala kuɗi ba tsaftan kirki ga sauro na bala'i likitan yana can yana yawace yawacen sama baya ma zuwa amma gado haihuwa sai ka ji ana yanka maka dubu arba'in dubu hamsin dubu kaza masu yan sauki sauki yanzu haihuwa dubu dubu goma sha biyar dubu ashirin haihuwa kawai kwanan nan wani dan uwa ya zo wani asibiti asibiti ne gashi nan ba wani babban asibiti ba ba ya ce kawai ya je da matarsa shi ya dogara asibitin gwamnati bai san ana yajin aiki ba ta gama daukan ciki za ta haihu yiwu ya kwashe ta a daidai sau tana murkusu su za ta haihu yana kaiwa asibiti ya ga an rufe yadda ya ce ku bude haihuwa ne aka ce ba aiki daga nan ya fara hasbun Allah wa ni'mal wakilu ina gaya maka wannan ka shirya dan kai baka yi aure ba ai kwarai da gaske duk ranar da mataka ta yanko maka ta ce za ta haihu wallahi ka kimta Allah yana zuwa asibitin private aka ce bismillah aka sama masa gado ya ce shi wallahi duka duka kudinsa aljihunsa dubu uku ne da ɗari biyar ya zo da su masallaci ya zo ya ni nima ya ce yanzu gashi ya je asibitin matar za ta haihu tana ta kurmusu su tana zubar da jini an ce sai ya yi depositin dubu sha biyar depositin fara zuba dubu sha biyar ka ajiye ni na tabbatar da wallahi asibitin nan Allah dai sauƙi kawai ya zai yi bai da kuɗi sun ce wallahi ba su taba ta ba ko taba ta ba su in dai bai zuba sha biyar nan ba taba ta ba ya ce a duniya bai san inda zai samu dubu sha biyar ba yanzu to yana mun bayani ma kafin ya gama bayani su kuma masallata kowa ya ƙara gaba masallaci kowa ya tafi abin tausayi shi kansa idan ka ganshi yadda yake mala yana cikin hali na taimako bukatar ya yi baki ya fita daga hayyacinsa ba rigar kirki ba komai ga mata kuma ka san bahaushe akwai kokarin aure akwai kokarin za a haihu za a haihu za a haihu amma ba tanadi su gaskiya ana tsananta mutane kwanan nan wani yake ce mu an kai mahaifinsa asibiti an rubuto musu allura guda ɗaya naira dubu ashirin da takwas allura mai tsada irin ciwukan nan Allah ya tsare mu wani an je an yi masa test test kawai fa test dubu ɗari da hamsin jini ne fa za a ɗauka a je a gwaggwada a yi kaza kaza 150,000 na ce a garin na aka yi ce kwarai kuwa abin ba a cewa komai so ku bincika ma ku ji manya-manyan asibitoci na masu hali ba na ma magana akan manya-manyan asibitoci na masu hali kaza da kaza da kaza kaza din nan a'a normal asibitoci na cikin gari kuma galiban yan uwan musulmi dai su suke da shi sai kaɗan wadda ba nasu ba gaskiya akwai bukata a taimaka mutane a sauƙaƙa inda Allah rufa muku asiri kuna aikin gwamnati kuma kun bude asibitin ku sauƙaƙa wa mutane a sauƙaƙa wa al'umma wani lokacin fa yanzu dubu sha biyar nan za a ce mata kan za ta haihu kaji za ga wallahi ba abin da ake mata da kanta za ta haihu sai ka kwammace ma wani ya ciza ya zace kak saboda ya kai ta ba a daura mata ruwa ba ba a yi mata allura ba ana zuwa likita ce a kwantar da ita aka kwantar da ita wuhu nakuda ta zo yace a kai ta ɗakin haihuwa aka kai ta aka gyara gado da kanta ta haihu da kanta aka ɗauki abinda kawai aka aka ɗauki yaro dama yanke cibi ma ta iya aka yanke wanke cibi aka wanke yaro kawai aka feffesa masa kuma sabulunsa ne ruwa ne dai na asibitin ne turarensa ne famfas ɗinsa ne aka komai aka komai aka da aka ɗora shi a nan ɗan kwandon na ɗora nauyin nan shikenan aka gama aka tattara mata kayanta aka ce ya bada shi kan ma ina ji wajen dubu ashirin ne ba aka zo rubuta receipt nawa 20,000 ba a yi komai ba ya ce kak da ya bata a gida ma shikenan wannan ta sa ai da yawa mutane ba yana ba da shawara a zauna a gida a haihun ba wannan ta sa da yawa mutane wallahi suke zama a gida to sai gaba abin da ake yi daman tsoro ake ji ko jini ya yanke ko kuma ta kasa haihuwa da kanta ko sai an daura mata ruwa ko ta karu a yi mata dinki ko wane ne ko wane ne wannan abin ake jin tsoro amma wasu matan wallahi da kan suke haihuwa wallahi akwai matar da ta haihu ma mai gidan bai san ta haihu ba suna zaune suna ta ce wadda ta dan zagaya tana zagayawa kawai ya aka ya aka can sai ya jo karar jariri ya ce kai sai ka ce aljani yana zuwa ta ce ai na haihu ne ta gama komai ta gyara jikinta ta daure ta yanke cibiya ta yi komai ta dauko danta a jariri ta wanke shi wallahi kuma ta dawo akwai ɗalibar mu da na sani wallahi tallahi malam ranar da ta haihu din da safe ta haihu muna da karatu da la'asar makarantar mata aure wallahi a ranar ta zo makaranta ta ce ɗazun nan na haihu na je iya zo makaranta ce a to menene to ya wannan ka kuskure ka je ka kai suka yanka ma dubu talatin ka ga zancen ka kare so da Allah jama'a sauƙaƙa mutane ko musamman yanzu da ƙarshe ɗin nan da halin da ake ciki ana yajin aiki asibitoci wa yau private ai suna ɗiban kuɗi aiki wallahi da ɗan masassara ya kama kai yanzu ana kai ka asibiti ka je ga abin da za a yanka ma ninka kuɗin makani ninka ganin likita wane ne ga wulakanci a ta wulakanta mutane a private ɗin nan ga shi da kuɗinka ne abubuwan da ba a cewa komai ku yi haƙuri yan uwana masu asibitoci kuma yau kuma ta kanku muka biyo amma don Allah a sauƙaƙa mutane kuma muna kira ga likitoci a yi haƙuri ko da yake yanzu kan ba ma magana haƙuri an ce mai gida ya kori mutum dubu da ɗari shida ko ko ba haka wani dubu sha shida dubu sha shida eh ni ne ban karanta daidai ba a intanet na gani nake tambayan wani mai gida an ce ya kori likitoci dubu dubu goma abin nan dubu goma sha shida to da Allah muna kira mai gidan shi da Allah ya haƙuri musamman halin da ake ciki mai gida yanzu ana ta mutuwa ana kashe mutane a ƙasa kuma ka kori likitoci dubu goma sha shida shi ya yi haƙuri su masu haƙuri a ɗan haukan teburin sulhu a ɗan biya musu tunda akwai kuɗi a ƙasar ko akwai kuɗi yawa to a ɗan biya musu bukatunsu da Allah ya haƙuri su su rage wani abun bayan wata bakwai sa daɗa neman wani abun shi kuma ya haƙuri da Allah ko dan albarkacin ma zaɓe da zai zo kada koran likitocin nan ya sa ka kifi mai gida Allah ya mana afuwa mai gida subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh